الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ذا متاش درسينا أربعين دبير أتكن كراتمنا من هج ذوي النظر شرح ألفية علم الأثر تإمام السيوطي رحمة الله عليه yau kwanan wata sha uku ga watan muharram hijira ta 440 wadda ta daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi baiti na 311 ko? na'am bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqulu mu'allif rahimahullah ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أنكره ونهو ذا كأن نسيب صحه أن يقبى نعم yace wa man nafa ma anhu yurwa fal asah isqatuhu lakin bi far'in ma qadah yace wanda ya kore abinda aka ruwaito daga gare shi fal'asah to mafi ingancin magana iskatuhu sai a sarrafar da riwayar ba za a karbe ta ba lakin bi far'in maƙada amma bai yi suka ga reshen ba wato wanda ya yi rawi anhu wato rawi ne fiƙa daga cikin fiƙat ya yi riwaya daga wajen wani rawin sai malamin shehin sai ya ce a'a ni bai ruwaito wannan daga gare ni ba ko kuma ban gaya masa wannan hadisin ba ban gaya masa wannan hadisin ba to fal'asah iskatuhu ba za a karɓi wannan hadisin ba saboda zai zamanto kamar ta'arudul bayyanatai ne kowanne daga cikinsu amintacce ne shi ya tabbatar cewa ya ruwaito daga wajensa saboda fiƙa ne shi kuma ya tabbatar cewa bai gaya masa ba saboda shi ma fiƙa ne to sai a yi iskatun ruwaya amma shi wanda ya ruwaito tun da fiƙa ne wannan nafayin da ya yi ba zai suka a kan adalarsa ba ba zai suka a kan adalarsa ba yana nan a adalinsa na'am duk da ya faɗa saboda ba za a gaskata shi ba a kan wannan za a gaskata shi akan riwaya amma ba za a gaskata shi ba akan wannan fiqa wajen karyatawar to amma kamar yadda yace fal asah mafi inganci wato akwai ghairul asah akwai akwai wani kaulin a cikin matsalar aw qala la azkuruhu ko kuma yace la azkuruhu ni ban tuna wannan ba wa nahwa za ko kuma kamar makamancin wannan kamar dai ya shakka akan cewa shine ya faɗa kun ga suran farko yayi nafi qat'an amma sura ta biyu yace la azkuruhu ko kuma a nasitu ko makamancin wannan ka annasi kamar ya manta fasahahu an yu'khadha to malaman ilimin hadisi sun inganta sun tabbatar an yi ukhadha a karɓi wannan hadisi daga gare shi saboda kan ga sura biyu ne suratun nafi da suratun shakki to a suratun nafi ba za a karɓi hadisin ba shine al'asa amma kuma ba za a yi suka akan rawin ba a suratun shakki za a karɓi hadisin wa min babu aula ba za a yi suka akan rawin ba inda an ma aka karɓi hadisin kaga suka akan rawin ba ta taso ba na'am to mu karanta wa'annan mu karanta sharhin na'am waqtulifa an yi sabani jazakallahu khair akan wanda ya kore abinda aka yi riwaya aka ruwaito daga gare shi kamar idan amintaccen rawi ya yi riwaya daga wani amintaccen rawi na wani hadisi ورجع المروي عنه فنفاه sai aka tuntubi wanda aka yi riwayar daga gare shi malamin fanafahu sai ya kore hadisin فالأصح عند المتأخرين to mafi inganci wajen malamai da suka zo a baya الإمام فخر الدين kamar imamu fakhruddin razi min al-usuliyin والآمدي wal amidi shi ma min al-usuliyin وابن صلاح da ibn salah min al-muhaddithin والنووي da an-nawawi shi ma min al-muhaddithin إسحاقه to shine sarefar da hadisin أي حديث ai al-hadith إن كان جازما بنفيه idan ya kasance mai jazama mai yanke akan kore shi لأن قال ya ce ما رويت ma rawai- ma- ma rawaituhu ban ruwaito ba ko kuma ma rawaituhu ban ruwaito gare shi ba akwai wajahani za ka ce ma rawaituhu ban ruwaito hadisin ba ma rawaituhu ban ruwaito masa ba na'am ban bashi riwaya eh ban bashi riwaya ba eh
أو كذب علي ko ba ya ce kaza ba alayya ƙarya yake mu
ونهوه da makamancin wannan لتعارض قولهما li ta'arudi qawlihima saboda wato cin karo na maganganun su su biyu مع أن الجاهد وهو الأصل ma annal jahida huwa al-asl tare da cewa mai yin musun fa shine asalin riwaya ووجه ذلك بعض المحققين to sashi daga cikin malamai masu tabbatar da matsaloli na ilimi ya fuskantar da wannan wato ya ce wajihin wannan ai ma'ana dalilin da yasa aka yi aka ɗauki wannan matsayi بأن بأن أحدهما كاذب to shine cewa ɗayan su ƙaryayi maƙarya- ƙaryayi ولا بد wala budda dole
ويحتمل أن يكون هو الفرع zai iya yiwuwa ya zamanto huwal far a reshen ne wato wanda ya yi riwayar ولا يثبت مرويه sai ya zamanto abin da ya ruwaito ba zai tabbata ba
ولكن بفرع ما نافية ma nafa walakin bi far'in ma sai dai da wannan shi wanda yake mai raw- mai riwayar arrawi ma wannan ma din nafiya ce عدم ba yana nufin ba mausuliya bace ba ma ismul mausul bace a- a- ba kuma nakira mausufa bace tunda kaga za a iya cewa lakin bi far'in ma da zamanto ai bi ayi far'in da ita ce nakira mausufa a wa qalilum mahum to ba irin wannan maɗin ba ce shi yasa sai ya ce maka maɗin nan da ta zo anan nafiya ce bi ma'ana lam عدم ma qada bai yi suka ba أي لا يقدم ذلك في باقي روايات الفرع عنه ai wannan ba zai yi suka a cikin sauran riwayoyin rawin daga ga- daga wannan malamin ba ولا يثبت جرحه kuma wato suka gare shi la yathbutu ba zai tabbata ba yana nan a a a- a fiƙansa.
لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك domin shi ma kansa mai karyata malamin nasa ne a cikin wannan malamin nasa da ya karyata shi to shi ma kuma ɗa- almajirin shi ma karyata malamin ya ce ka gaya mu yi ya ce ka gaya mu
فليس قبول دم شيخه له بأولى من مي- قبول دمه شيخه fata saƙafa to don haka karɓan sukan malaminsa gare shi bai fi cancanta ba da karɓan sukansa ga malamin nasa fata saƙafa sai duk su zube gaba ɗaya a yi mai ma ake cewa zubar gade a yi zubar gada kwarai da gaske a yi zubar gada fata saƙafa shi ne abin da yake faruwa ko wajen alƙalai ta arudul bayyana ta yi idan shaida guda biyu suka zo suna sukar juna da juna ya ce to duk ku tashi ku ba za a karbi shaidar ku ba je ka nemo wadan aje a nemo wadansu shaidar
ومقابل الأصح wa muqabilul asah abin da yake fuskantar wannan kaulin da yake mafi shi- shine mafi inganci ما اختاره في جمع الجوامع abinda as-subki ya zaba a cikin littafinsa jam'ul jawami من فرق الجبل السمعاني yana mai dacewa da ibn sam'ani shi ma min al-usuliyyin shafi'in wa ghairihi da waninsa بل أحكام الفقه الشاشي, الشاشي
بل حكاه الفخر الشاشي عن الشافعي بل الفخر الشاشي يا رواية ونن دقى الشافعي رضي الله عنه دقى الله يددشي
وهكا السفير الهندي الصفي الهندي يا هكيتو الاتفاق عليه ittifaqin malamai ma akan sa وهو عدم إسقاط المرمي من- shine adamu isqat marwi ba za a sarefar ba za a yar- ba za a yasar da abinda aka ruwaito ba wannan riwaya نعم لاحتمال اللسان الأصلي له saboda روايته للفرع saboda yiwuwar a a- saboda yiwuwar mantuwar shi wanda yake shehin asalin gare shi bayan ya ruwaito shi ga fara'in akwai wannan ihtimalin to tunda ko akwai ihtimalin ba za a yi raddin riwayar ba na'am ولأن الفرع عدل ثابت saboda shi alfara'a reshen mai rawin adlun adali ne zabitun mai hadda ne إلى آخر شروط ya zuwa ƙarshen sharaɗin hadifi saboda aka sai a karba kuma sannan a aisar ya fadda ya sadda sunna ce Mm? abu an ruwaito riwaya Mm? don wani ya ce shi bai yi riwayar ba bayan ta yi cewa ya manta sai ya hana ma'aiki da sunna a yayin da ya roto ba tasa bace Mm? sai a hana ma'aiki da sunna Mm? saboda haka ai aiki da riwayar a karba ya fi bisa a yasar da ita saboda yiwuwar kan cewa da ya ce ban gaya masa ba ya manta tunda shi wanda ya ruwaito adali ne to su kuma za su iya cewa to ai shi kuma da ya ruwaito din duk da adali ne shi ma ya yi ta yi wucewa mantawa yi ko ba haka ba saboda haka dai shi yasa suka ce wancan shine al'asa amma wannan shine taujihin a muqabilul asah
وقد تقرر أنه يجب العمل بخبره kuma ya riga ya tabbata cewar wajibi ne a aiki da wannan hadisi nasa
والوجوب لا domin wato idan sunna ta tabbata dole a aiki da ita saboda wujubil amal na'am والوجوب لا يسقط بالاحتمال la yasqutu bil ihtimal
الأصل والأصلي
Ah, wannan akwai saqt shi yasa yace wal la'allahu la yasqutu bi ihtimali nisyan al asl wal wujub shi ko wannan wajibcin da ya tabbata ba zai fadu ba saboda wato yiwuwar mantuwar malamin yani abinda zai zai saukar da wujub shine tabbas amma al-ihtimal ba zai tabbata ba zai saukar da wujub ba saboda al-aslu bara'atu dhimma Hmm? ai ai- ai ai- ai ba ba bara'atu dhimma ba kai al-asl wato annal a- a- wannan ka'idar da suke kawowa kan cewar a, al-lazim la yasqutu illa bil illa bil yaqin abin da ya lizimci mutum to ba zai aka sarrafar da shi ba sai da ya ƙi ne kun san ka'idar da malikiya suke kawowa kenan wajen a a cewar idan mutum ya yi shakka a cikin alwala alwalarsa ta ɓaci saɓanin jamhur ko to kun san jamhur hujjarsu shine al'aslu baka umakala ma kana ala ma kana al yaqin la yuzalu bi shakk yaqini kana da alwala shakkaka a cikin alwalarka ba za ta sanya alwalata ta rushe ba saboda istishabul hal to su ma nafsin ka'ida malikiya suka yi suka ce al'aslu anna zimmata la tasqutu illa bi yaqin asali shine kan cewa an wajabta maka ka yi sallah da alwala cikakka kuma ba za ka yi wannan asalin ba za ka kawar da shi ba sai da yaqini saboda haka yayin da kai shakka akan alwala baka da yaqini akan cewa zimmaka ta ta yi iska ta saraifa eh, sai ka tabbatar da ingancin alwalarka saboda haka suka wajabta eh, yin alwala da shakka su ba nafsul ka'ida suka yi to ita ce irin wannan idan wajabci ya ta- ya hau kan bawa to ba zai yiwu ya yasar da wannan wannan wannan wajabcin ya saraifa ba eh, sai da yaƙini ba zai yi a zubar da wannan wajabcin ba da ihtimali to kuma abinda su- ya- ya- abinda suka ce kenan yayin da hadisi ya zo aiki da wannan hadisin ya waje ba saboda haka ba zai yi a a yasar da wannan wajabcin aiki da hadisi ba da yiwuwar mantuwar wani daga cikin malamai wannan ihtimalin ba zai iskatinsa ba da su kuma kun ji hujjarsu na'am
wannan eh احتمال نسيان الأصلي eh, bi ihtimali nisyanil asl
وإن كان عدلا أيضا
ko da ma kuwa shi adalin ne ya zuwa ga ƙarshen su لكنه كذب عدلا sai dai shi ya ƙaryata adali وتكذيب العدل خلاف الظاهر kuma ƙaryata adali sabanin zahiri ne domin al'asul adali ne saboda haka ba za a ta- kawar masa da adalcinsa ba sai da ya ƙini na'am
لا يقال to ba za a ce ba يلزم أن يكون أن يكون الأصل كاذبا to in kuka ce haka cewa ba za a ka- ƙaryata adali ka- ƙaryata adali sabanin zahiri ne to ai in dai in dai aka karɓi wannan hadisin to wannan zai lizumta kan cewar an ƙaryata wa shi asalin shi malamin da ya ce ban gaya masa ba ko ba haka ba an ce ƙarya kake ka gaya masa وهو أيضا عدل kuma ga shi ma adali ne فيكون خلاف الظاهر sai ya zama to shi ma wannan khilafin zahir
لأننا نقول to suka ce wannan wai an an yi musu iradi ne an ce in an ce haka to ba za wannan ba za a faɗa ba lai an na naqul raddin mu akan wannan shine muna cewa بل هو الظاهر kai shine ma zahiri
لأنه كذب في التكذيب li'annahu kadhaba fi takdhib كذب في التكذيب للفرع العدل
domin yayi ƙarya wajen ƙaryata ƙaryata wasa ga almajiri wanda yake shine a- kuma adali ne
وقد علمت علمت وقد علمت أنه wa qad alimta
وقد علمت أنه خلاف الظاهر kuma ka san wannan shine khilaful zahir takdhibul adl Mm. to abinda shi yake nan waye fara ƙaryata adali eh waye fara ƙaryata adali al'asul Mm. malamin shine ya fara ƙaryata za- a- a- adali shi almajiri da ya ruwaito ya ruwaito ne alal jadda bai ƙaryata shi ba sauran ka waye fara- waye fara ƙaryata wani yawa al'asul shi ya fara ƙaryatawa saboda haka shine yazo da khilaful zahir
فيكون كذب الأصل آه، فيكون كذب ال- آه، ف- فيكون كذب الاصل هو هو الاصل الأصل sai zamanto ƙaryar ƙaryar malamin shine asali shi aka fara samu إلا أنه لعدالته sai dai saboda adalcinsa يهمل على النسيان sai a ɗauki cewa a amantuwa yayi
وبه يعلم da hal- da da wannan ne za a sani أن هذا المقابل cewa wannan muƙabilin wannan magana wadda take muƙabilin al'asahu dinnan wannan shine tahqiq wato yayi maili ya zuwa ga alqaulu thani cewa za a karɓi hadisin gashi yanzu zai kawo wa min shawahidihi من جوانبه كما تدري ya ce daga cikin a- a- a- daga cikin misalan wannan kamar yadda ya zo a cikin tadribin rawi ما رواه الشافعي hadisin da shafi'i ya ruwaito عن ابن عيينة daga ibn uyayna sufyan عن عمرو بن دينار daga amr bin dinar al-makki عن أبي سعيد an abi ma'bad عن din, أبي معبد daga abu ma'bad ma'bad عن ابن عباس daga abdullahi ibn abbas رضي الله تعالى radiyallahu ta'ala عنه anhuma قال yace
كنت أعرف قباء inqida'a
كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالتكبيرة na kasance bit takbir ne ba bit takbira ba don haka yake a cikin bukhari na kasance ina sanin karewar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bit takbir da kabbara Dau- ba na takbir ay raf'u sauti bi dhikr dauka kamar ya da zikiri in an yi sallama in ka ji masallacin ya dure mu yanzu abin da ba a yi kenan sai ka ji kowa go yace shi da haka yake sanin an yi sallama Allahumma anta salam wa minka salam kowa yana yi wannan zikirin ana ɗaukaka murya da shi eh ban ji ba A- a, to ai su yarbawa waka suke kuma yi ake suna bayarwa eh wani yana faɗa ana bayarwa ko ko- ko tare suke
wasu kaji da aka suru eh har mata da suke da mazalar ko kowa kaji yana yi amma wani baya wuce eh a wannan kowa yana yi yana ɗaukaka murya da nasa Mm, za a ga masallacen masallacen saudiya musamman na najid suna da wannan masallacen najid irin su kasim su riyad in kai sallah na za ka ga suna da suna raya wannan sunna haka zaka je an yi sallah din ka je Allahumma antas salam wa minkas salam la ila wani yana wannan wani yana ayatul kursi wani yana ya fara tasbihin sa amma dai sai ka ji masallacin ya ya dime da da takbir da zikiri to ibn abbas ya ce na kasance da wannan nake gane an idar da sallah ne kun san ibn abbas yaro ne eh ba lalle ya zama cewa duk sallan ma yana zuwa ana yi da shi ba eh na'am قال أمر amr bin dinar ya ce ثم ذكرته لأبي معبد بعد sai na ambata wa abu ma'abad wannan hadisin daga baya فقال sai ya ce لا أحدثك a'a lam uhaddith ka bihi eh ni ban gaya maka wannan hadisin ba amma dai haka yake anan nuskar amma an- a- a nuskar har al-ethiopia yace lam uhaddithuka bihi kuma yafi dacewa amma la uhaddithuka bazan zanta maka ba sai dai la haddathtuka dai amma dai haka yake a cikin nuskar bai
لم أحدثك lam eh lam uhaddithuka قال bihi qala amr sai amr yace هل حدثتنيه lallai ka gaya mun wannan hadisin
قال الشافعي qala shafi'i imamu shafi'i yace كأنه نسيه بعد ما حدثه kamar ya manta shi ne bayan ya zanta masa wannan hadisin bayan ya gaya masa والحديث أخرجه البخاري wal hadithu akhrajahu al bukhari من حديث ابن عيينة daga bukhari ya ruwaito hadisin daga hadisin ibnu uyayna wa kadhalika muslim ma to kaga kenan muttafaqun alaihi ne to saboda haka kaga shi yasa qaulun mutaakhirun din ai a a qaulun a muqabilul asah din shine yafi tunda da ba za a yi aiki da shi ba da bukhari da muslim ba su ruwaito hadisin ba inda an bi asahu din da malam ya kawo sai a ce wannan hadisin iskatuhu kamar yadda yake cewa fal asahu iskatuhu amma gashi ya zama muttafaqun alaihi na'am وبقي قول ثالث to akwai kauli na uku da yayi saura yanzu mun samu kauli biyu ko na'am وهو أن ذلك لا يقدم بصحة الحديث shine cewa wannan baya suka akan ingancin hadisin إلا أنه لا تجوز رعايته عن الأصل sai dai bai halatta a ruwaito shi daga shi al-asl ba da ya karyata kan da ya karyata cewa bai yi ba وجزم به الماوردي almawardi warruyani suka tabbatar da wannan mm.
ورابع
Mm. wa qaulur rabi wa qaul da kuma qauli na hudu أنهما يتعارضان cewa maga- sa- wato sai su sa- sun ci karo da juna ويرجه أحدهما بطريقة bi tariqihi wa yurajjahu ahaduhuma bi tariqihi sai a rinjayar da ɗaya daga cikin su da isnadinsa bi ma'ana in ya samu shahid sai a rinjayar da shi وهو مختار إمام الحرمين wannan shine abinda imamul haramain ya zaba
أو قال الأصل to wannan matsala kenan wannan idan ya ce a ma haddaftu lam uhaddi a, a, a, a wanda id- shine idan na fama an huyurwa to a auƙala ko kuma shi al'asul ya ce لا أذكره la azkuruhu ni ban Au la ba a'rifu.
ba na- ba- ni ba ba na tuna wannan أو لا أدري ko kuma ni ban sani ba ko ku- ni ba ban san shi ba ko kuma ban sani ba ونحو ذلك da makamancin wannan مما لا يقتضي الجزم بنفيه
a mimma daga cikin daga wato magana wadda take ba ta hukunta yanke da korewar abin da da korewar riwaya
وهو أولى بقبول الخبر to wannan ai shi yafi cancanta ma da a karbi a, da a karbi hadisin مما daga جزم به الأصل بالنفي daga wanda wato shi shehin ya ya zartar a yanke da kanci da kore shi على ما حققناه a bisa abin da muka tabbatar da shi a cikin wannan mas- a cikin waccan mas'alar وعلى ذلك معظم أصحاب الشافعي to akan wannan ne mafiya girman sa- mafi yawan wato a malaman mazhabar shafi'i wa malik da malik وأبي حنيفة da abu hanifa لأن ذلك يهمل على نسيان الشيخ domin wannan sai a ɗauki abinda ya sa kuwa saboda za a ɗauki wannan ne akan cewar a sheikh shi malamin ya manta
وبه يعلم أن الكاف في قوله كأن نسي أن يقضي حديثه
littanzir للتنظير
daga nan ne zaka san cewa alkaf din nan da yace ka annasi fi qawlihi a cikin fadansa da yace ka annasi ai ka annasi ya sheikh li hadithihi ga hadisinsa litanzir domin ya faɗi menene fuskar ba wai ɗaya daga cikin ba wai yana daga cikin tan- ba ta ba kaf din tashbih bace alkaf litanzir bi ma'ana li- wato li bayani a wijhatun nazar domin bayanin fuskar wannan kaulin shine ma'anarsa litanzir na'am فإن جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين domin daukacin malaman hadisi da fuqaha malaman fiqh wal mutakallimin da malaman tauhidi قد صححوا أن يؤخذ sun inganta an yi hadal hadith a karbi wannan hadisin الذي نسيه الشيخ wanda shi malamin ya manta shi بعد الوارث bayan riwayarsa
وفي هذا صنف الدار قطني akan wannan fannin ne imamu darukutni ya rubuta littafi wal khatib da khatibul baghdadi كتاب ما حدث ولا man man haddasa wa nasiya wanda ya ya riwayar hadisi kuma ya manta cewa ya yi riwayarsa Eh, wato kaga kenan abin har ya kai abin ya ya- ya- abin ya yawaita da har an tattara waɗanda wannan abin ya faru gare su na'am نعم. وفيه كما قاله الحافظ ابن حجر a cikin wannan akwai kamar abin da alhafiz ibn hajar ya ce وغيره da wannan ما يدل على هذا المذهب الصحيح abin da yake nuni akan wannan mazhaba ingantacciya wato a cikin wannan musannaf din man haddatha wa nasi akwai abin da yake nuna kan cewa wannan ita ce mazhaba ingantacciya من كون كثير منهم حدثوا بأحاديث saboda kasancewar da yawa daga cikin su sun yi riwayar sun faɗi hadisai فلما عرضت عليهم da aka bijirar da hadisan a gare su لم يتذكروها ba su tuna su ba لكنهم باعتمادهم على الرواة عنهم amma saboda dogaran su da wanda suka yi riwaya daga gare su صاروا يرونها يرونها عمن رواها عنهم عن أنفسهم sai suka zamanto suna ruwaito waɗannan hadisan daga wanda ya ruwaito daga gare su su sun manta kaga ya nuna kan cewa sun yadda kenan sun yadda Eh. na'am
وآخذ أجر الحديث ka ka hadisi abi dawud حديث أبي داود نعم kamar hadisin abi dawud وغيره da waninsa من طريق ربيعة daga hanyar rabi'ata ibn abi abdurrahman عن سهيل بن daga suhail ibn abi salih عن أبيه an abihi daga babansa abu salih samman عن أبي هريرة daga abu huraira أن النبي صلى الله تعالى sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam قضى باليمين مع الشاهد ya yi hukunci da shaida ɗaya a da rantsuwa tare da shaida ɗaya wato a cikin matsalar kuɗi in matsala ce wadda take ta kuɗi a to ana karɓan a- a- in in mutum ya zo da shaida ɗaya zai iya yin rantsuwa a yi hukunci ma- a yi masa hukunci sabanin sauran hukuk wanda ba haƙƙin dukiya ba ko mai komawa ya zu- ya zuwa ga dukiya da sai an samu shaida biyu to wannan hadisin a hadisi ne wanda malamai sun karbe shi to amma akwai irin wannan matsala a cikinsa na'am نعم زاد أبو داود في رواية abu dawud ya ƙara wata ziyada a cikin riwaya أن الدراوردي cewa abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi قال ya ce فذكرت ذلك لسهيل sai na ambaci wannan na ambata ma suhail wannan hadisin فقال sai ya ce أخبرني ربيعة rabi'a ya zanta mun وهو عندي ثقة kuma shi amintacce ne a wajensa a wajena حدثته cewa ni na gaya masa wannan hadisin ولا أحفظه amma ni ban ban kiyaye ba eh wannan dama shine mashhurin misalin ko a usulul fiqh ma shi suke kawowa man haddatha wa nasi haddathani rabi'ata anni anni haddathtuhu
وهو عندي ثقة eh wa huwa indi thiqa
وقال سليمان بن بلال Sulaiman ibn Bilal al-Madani yace فلقيت سهيلا sai na hadu da Suhail فسألته عن هذا الحديث sai na tambaye shi akan wannan hadisi فقال sai yace ما أعرفه a ni ban san wannan hadisin ba وقلت له sai na ce masa inna rabi'a sai ce to ai rabi'a barani bihi ya ya zanta min shi anka daga gare ka qala ya ce in kana rabi'atun akhbaraka an an to in dai rabi'a ne ya gan- ya zanta maka wannan hadisin daga gare ni haddith bihi an rabi'ata anni to kai riwayarsa an rabi'ata anni Mm. to kaga nan ya z- ya yi masa hadisin kenan ya zanta masa hadisin saboda haka Sulaiman bil- bin Bilal zai ce akhbarani Suhail anna Rabi'ata haddathahu anni anni haddathtuhu na'am وروى الخطيب al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito من طريق بشر بن الوليد ta da- ta isna- ta hanyar Bishr ibn al-Walid قال حدثنا محمد بن طلحه yace haddathana Muhammad ibn Talha قال حدثني روح Rawh ya zanta min hadisi أني حدثته بحديث عن عن an Zubayd بيت cewa ni na zanta masa hadisi an zubaid daga zubaid al-yami an murra murratul a- a- a- a- murratul hamadani عن عبد الله daga abdullahi bin mas'ud أنه قال cewa ya ce إن هذا الدينار والدرهم kun ga wannan wato a, kudaden zinare da azurfa أهلك من كان قبلكم sun halakar da waɗanda suka kasance gabaninku وهما مهلكاكم kuma su ma kuma za su halakar da ku ثم بين حكم من أخذ الأجرة So, da- to wannan shine karshe wannan misali na biyu kenan kaga a a shi rauh rauh ibn ubada yace anni haddathtuhu bi hadithin an zubayd ka gani shi ya manta da cewar a a muhammad ibn talha haddathani rauhun anni haddathtuhu Mm, bi hadithin an zubayd ya manta cewa shine ya zuwaito masa saboda haka sai ya zo yana riwaya daga ɗalibin nasa muhammad ibn talha na'am to wannan mas'ala kenan saboda haka muna da mas'ala guda biyu mas'alar wanda ya kore abin da ya ruwaito akwai al- alqaulul asah shine cewa ba za a karɓi riwayar ba wa muqabilul asah za a karɓe ta kuma mun tabbatar da cewa muqabilul asahi din nan shine tahqiqi saboda abin da yazo a cikin hadisin sahihain na hadisin ibnu abbas a matsala ta biyu shine idan bai yi jazama ba alal ihtimal yana shakka yace la azkuruhu ko la a'rifuhu to wannan za a dauke shi akan cewar yayi ya ruwaito hadisin ya manta to mantuwarsa ba za ta zamanto hujja akan karban hadisi ba akan rashin karban hadisi a wajen rashin karban hadisi saboda haka a nan wajen min babu aula za a karbe shi amma a cikin dukkan surorin guda biyu babu inda wannan zai hukunta suka ga shi rawin da a, aka kore wato hadisin daga gare shi na'am نعم. وآخذ الأجر ثم بين حكم من أخذ الأجرة في حديثه سنة يبين حكم وند يكرب لادا أوجن رواية سجا حديثي eh a wai mun muka faɗa haka to sai ko mu karanta baitin eh na'am وآخذ الأجر الحديث يقده جماعة وآخرون سمه to wa akhidhun ajra alhadisi mai karban ladan riwayar hadisi yaq- ah, yaqdahu to wannan ah, yaqdahu jama'atun to jama'a ta malaman hadisi suna suka a gare shi Ah, an shafe almaf'ul ay yaqdahu jama'atun Mm, na'am ko kuma a ɗauki ma- yaqdahu bi ma'ana ya'ibu sai zamanto yana nan a babinsa na lazimi Eh,
وآخرون سمه wa akharuna samahu waɗansu kuma samahu sun ba da dama Mhm, wa akharuna jawwazu تجوزوا لمن شغل an kasbihi fakhtira hadha wa qubil wa akharuna jawwazu liman shughil waɗansu kuma sai suka halatta ga wanda aka shagaltar da shi an kasbihi ga barin neman abinci fakhtira hadha sai aka zaɓi wannan ƙaulin wa qubil aka karɓe shi so da aka kaga akan matsalar akwai thalathatu aqwal alqaulul awwal shine waɗanda suka aibata yin haka alƙaunar thani waɗanda suka ƙyale alƙaunar thalith suka yi tafsil suka ce idan zamansa ya rinka riwayar hadisi za ta hana shi zuwa kasuwa za ta hana shi zuwa neman abinci to sai ce to in ɗalibai sun zo za a yi hadisi ba za a yi ba sai an ba da kuɗin laraba saboda ya shagaltar da shi ga neman abinci maimakon ya tashi ya tafi in ya rinka tafiya fatauci ko ya rinka zuwa zama a kasuwa sai ya zo ya zauna ana a- a zaman ta hadisi eh ko makaranta Mm. na'am
sai yanzu na'am makaranta sharhi
ثم بين حكم من أخذ الأجرة في حديثه sannan ya bayyana hukuncin wanda ya karbi lada wajen riwayarsa ga hadisinsa قال sai ya ce وآخذ أجر الحديث mai karban lada wajen riwayar ha- mai karban lada wajen hadisi أي الأجرة على التحديث wato ma'ana ya karbi a biya shi a kan riwayar hadisi يقدمه جماعة من الأئمة to waɗansu taro na malamai sun yi suka gare shi ko kuma in a- ko kuma ka ɗauke shi ya ƙudahu a a eh, shi ɗin ne ma dai gaskiya don ba yadda za a yi ma ya zamanto illa lazimi ɗin ai yaqdahu suna aiba ko kuma bi ma'ana ya'ibuhu suna aibata shi kal imami ahmad kamar imamu ahmad ibn hanbal وإسحاق بن راهوية da ishaq ibn rahuya وأبي حاتم da الرازي abi hat- da abu hatim razi فإنهم سئلوا عن المحدث يحدث بالأجرة بالأجر domin an tambaye su akan malamin hadisi da yake baya da yake riwaya ya karbi lada ya karbi a biya shi فأجابوا sai suka yi- sai suka bada jawabi بألا يكتب حديثه عنه cewa kada a yi riwayar hadisinsa daga gare shi a kyale shi da hadisin nasa in ba zai fi sabilillahi ba
وخالفهم آخرون waɗansu kuma suka saba musu كأبي نعيم ka abi nu'aym al-fadl ibn dukayn الكريم malamin su وعلي بن عبد العزيز da ali ibn abdul aziz al-bagawi na'am في طائفة a cikin wani ta a cikin wani bangaren na malaman hadisi فإنهم سمه domin su su to su أخذ الأجرة suka bayar da dama ga karban lada على التهديد akan riwayar hadisi ترقصا tarakhusan wato sun yi shi ta babin ruksani cewa a sauƙaƙa masa Mm. wato bi ma'ana uh, ruksa ce kaga in ruksa ce ya nuna kan cewa azima shine kar'ai na'am قال ابن السلاح ibn salaha yace وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن wannan yayi kama da karban lada a wajen koyar da alkur'ani ونحوه da makamancinsa غير أن في هذا من حيث العرف sai dai a cikin wannan a wajen karban lada wajen riwayar hadisi ta fuskar wato a mutunci Harman.
a ta fuskar al'ada harman lil muru'a akwai suka ga mutunci bai dace ba malami ya zo ya ce a ba zai yi riwayar hadisi ba in aka zo dalibai za su kawo masa sai to to nawa za ku- nawa za ku biya ai bai dace da mutunci ba na'am والظن يساء بفاعله kuma za a mugusta zato ga mai yin haka cewa yana yi ne domin me domin a ladan da aka bashi domin a biya shi saboda haka watakila ma sai ya kara don a ji daɗi koyaushe a rinka zuwa wajensa ba a zo wajen wani ba
إلا أن يقترن ذلك بعذر sai dai idan wannan ya haɗu da wani uzuri ينفي ذلك عنه da zai kawar da wannan mummunan zato daga gare shi
ومن ثم to bisa wannan ne فسل Waɗansu.
آخرون ذلك waɗansu malamai suka yi tafsili suka suka rarrabe suka tantance wannan أخذ الأجرة sai suka halatta karban lada على التحديث a bisa riwayar hadisi لمن شغل بتحديثه liman shugila bi tahdithihi an kasbihi ga wan- ga wanda yake ya shagaltu da zamansa domin riwayar hadisi ga barin neman abinci لنفسه ga kansa ولمن تلزمه مؤنته da kuma neman abinci ga wanda ɗaukar nauyinsa take lizimtarsa in ga kowace za ka ga malamai suna wannan maganar man talzamuhu mu'natuhu don wato ba a san al'adar musulmi ba a ce ya tozarta iyalinsa Mm. ba na'am لغيره walam yujawwizu li ghairihi ba su halatta wannan ga waninsa ba فاختير هذا to sai aka zaɓi wannan kaulin وقبيع kuma aka karɓe shi بتوسطه بين الأولين saboda yana tsaka-tsaki tsakanin kaulukan na farko guda biyu قال ابن السلاح ibnu salaha ya ce
كمثل ما حدثني الشيخ أبو المظفر wannan kamar abinda a sheikh abul muzaffar as-sam'ani ya zanta min ne عن أبيه daga babansa الحافظ أبي الحافظ سعيد السمعاني abi sa'ad as-sam'ani سعد Mm, no abu, abu, abu sa'ad amma
آه، أن أبا الفضل cewa abul fadl محمد بن ناصر muhammad ibn nasir السلامي as-salami السلامي na'am
ذكر أن أبا الحسن أن أبا الحسين ya ambata cewa abul husayn ابن النقود
ibn naqur mhm fa'ala قال dhalika ذلك ya aikata wannan لأن شيخ أبا إسحاق الشيرازي saboda al-sheikh abu ishaq al-shirazi sahibul muhazzab yayi masa fatawa بجواز أخذ الأجرة ala tahdith ya bashi fatawa da halaccin daukan karban lada wajen wato riwayar hadisi لأن أصحاب الحديث saboda malaman hadisi كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله sun kasance suna hana shi ya tashi ya fita ya rinka neman abinci ga iyalinsa ga iyali kuma su kuma kasan babu masu kwaɗayi masu son kwasar tatsar tatsa daga malami irin masu riwayar hadith kullum da sassafe sai ka ga an an buga kofa kuma ana zaune in dai yana nan to ba zai rasa ɗalibai ba saboda asabul hadith haka suke to shine sai ya masa fatawa a ya je ya nema abinci a ya ringa karɓar kuɗi
قال التدريب ƙala fi tadrib ya ce a cikin a, imamu suyuti ya faɗa a cikin tadribin rawi ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم
abinda yake shaida ga wannan a halaccin karɓar lada ga wasiyi wanda aka ɗora masa kula da maraya daga dukiyar maraya
إذا كان فقيرا idan ya kasance fakiri واشتغل بحفظه عن الكسب kuma ya shagaltu da tsare haƙƙin marayan gabarin neman abincin kansa من غير رجوع عليه من ظاهر القرآن ba tare da rujuin a koma a ce to wannan kudin da ya yi amfani da shi da dauka sai an biya ba li zahiril qur'an wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf
انتهى to karshen magana kenan bari mu ga wannan to wannan mun gama wannan mas'alar mun ga wannan mun gama wannan mas'alar kun ga ah, sun karkata ga wannan kaulin na uku da ya tafsir saboda me saboda a itimadinsa kamar yadda shi imam suyuti ya istinbadin wannan daga zahirin alkur'ani da kiyasi da ya yi a kan wasiyil yatim um, da kuma fatawar abu ishaq shirazi na'am
من يتساهل في السماع أو أداء كنوم لو كترك أصله الجداء na'am وقابل وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر to a به na'am قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أثر
yuraddu kullu ma rawa wa qayyida نعم bi an yubayyin bi an yubina alimun wa anada قال جماعة.
na'am wa man yatasahal wa man yatasahal fi sama'in aw adr aw ada wanda yake yin tasahuli wajen riwayar hadisi ko kuma wa- wajen daukan hadisi shine sama aw ada ko ruwaitar da hadisi bayar da hadisi في سماء fi sama'in wajen tahammuli kenan في السماء a'a fi sama'in au eh to haka ne wa man yata wa man ta- wa man yatasahal fi sama'i wal ada amma a, ko kuma wa man yatasahal fi sama'in wa ada ko ka kawo shi bin nakira din ko bil ma'rifa wa jahani shi anan nusar al ethiopi wa man yatasahal fi sama'i wal ada
أو أداء ni sai naga kan cewa في سم- في السماء أو أداء to nan shi sai ce wal ada wato wanda ya yi tasahuli ya yi sassauci Mm. aka san shi da sassauci wajen riwayar hadisi wajen tahammulin hadisi au ada ko wajen ah, bayar da hadisi riwayar da hadisi kanaumin me tasahulin nan kanaumin kamar yana bacci malami ne yana zaune a majalisar ada ana karanta masa hadisinsa ana cewa haddasa kun fulanu wa fulan yana bacci yana bacci can sai an gama na'am ya yi kimo awa ada ko kuma wajen wajen riwaya wajen riwaya a wannan wajen afil ada kenan a fi sama'in ko kuma wajen sama'i yana zaune ana ta riwaya shi kuma bacci yake ta yi wannan cikin ɗalibai kenan ana riwaya shi kuma yana ta bacci abinsa ana far sai ana ana cikin yi sai fa eh na'am na'am ai na yake to wannan misalin tasahul ne au ka tarki aslihi ko kuma ya zamanto baya riwaya daga asalinsa littafinsa wanda yake shine asalin da ya rubuta ya kyale shi bayan kuma shi ba hafizi bane wannan nau'i ne na tasahul urdu da to kai raddin hadisinsa wa qabila talqini wanda yake karbar talqini shine alaqana masa abu a ce haddathakum fulanun wa fulanun bayan kuma ba haka bane yace na'am to wanda yake karbar talqini wallazi kathura shuzuzuhu da kuma wanda ratsewarsa ya yawaita ga riwayar a ga riwayoyinsa wato ana yawan samun munkarat a riwayarsa yana yawan kadaita da abin da ba wanda yake ruwaitowa sai shi ba wai mukhalafa ba ma ashudud shine an yarwi ma la yarwihi thiqat wato at-tafarrud at-tafarrud bima laysa lahu asl da abin da bashi da asali in ya yawaita aw sahuhu ko kuma sahawunsa wato a rafkanuwarsa ta yi yawa haithu athar ya har yanda wannan rafkanuwar ta yi tasiri min hifzihi a wajen haddasa ƙala jama'atun kubar to waɗansu jama'a manya a wa man yu'arrif wahmuhu thumma asar da kuma wanda ake sanar da shi kuskurensa sannan ya ci gaba da riwaya akan kuskuren yuraddu kullu ma rawa to duk abin da ya ruwaito za a yi raddinsa duk a cikin wa'annan suwar din gabaki daya wa da amma an kayyada wannan bi an yubina alimun wa anada da cewar a wannan lokacin da masani da wannan fanni ya bayyana wannan kuskuren shi kuma ya yi taurin kai ya tsaya akan cewar shi akan daidai yake wa anada ya yi mu'anada abu sa'ad ne ibn sam'ani muhammad ibn sa'ad ibn dibaj abul fathul marwazi annahawi sharh al mufassar wa sama fi kibarihi ala abi sa'ad ibn sam'ani wa sami minhu abu sa'ad ibn sam'ani haka dai gashi nan a cikin tarih bagdad da yake kawa abu sa'ad ne ba abu sa'id ba eh na'am wannan ita ce a matsalar da suke cewa a ana suka akan rawi da abin da yake ba shi da alaka da adala da babt to waɗannan su ne yaushe ne ake suka akan rawi da abin da yake ba suka ne akan adalarsa ba ko babdinsa to ita ce wannan matsalar tunda nan muna babin jarhuwar ta'adil ne asali shine akan al'adala wa dhabt su ne sifofin da ake la'akari da su wajen karɓar rawi ko raddinsa to akwai ausaf wanda ba sa koma zuwa ga adala wa dhabt da suke sanya a raddin riwayar rawi to su ne wannan da shine ake cike babin jarhuwar ta'adi matsalar farko shine at-tasahul fi tahammuli wal ada da kuma akwai kathratul riwaya anil majhulin duk da yake nan bai ambace ta ba akwai kathratul tadlis akwai kuma abin nan amma gaskiya kamar qabulut talqin wannan yana komawa ya zuwa ga dabt thumma bayyana eh mu koma sharhi
ثم بين حكم المتساهل في الحديث
sannan ya bayyana hukuncin wanda yake sassauci wajen hadisi بقوله ya- da faɗinsa من يتساهل wanda yake sassauci أي عرف بالتساهل wato wanda aka san shi da sassauci في سماع الحديث في سماع الحديث a cikin wato a tahammulinsa riwayo- eh, ruwaitowarsa ga hadisi أو في أدائه ko kuma wajen riwayarwarsa- ri- riwayarsa ga hadisi كمن لا يبالي بنوم في مجلس kamar wanda baya damuwa da ya bacci a majalisin da ake ruwaito hadisi والأداء da kuma kuma majalisin da ake riwayar hadisi أو كمن يحدث مع ترك أصله المقابل بأصل صحيح ko kuma kama wanda yake riwaya tare da barin asalinsa wanda an yi muƙabala da shi- da asali ingantacce ka rubuta littafinka ka zauna ka yi muƙabala da ab- da hadisan da ke cikinsa da asalin malaminka ko da asalin wani ɗalibi da shi ya yi muƙabala da asalin malamin ka tabbatar da shi da ka tashi ka zo za ka yi hadis daga ka tashi ka zo za ka yi riwaya sai kawai ka manta shi a gida sai ka taho da wani asali wanda yake ba a yi muƙabala ba ko kuma ma baka zo da shi ba ka ce za ka dogara da abin da waɗansu suke faɗa أو أصل to wannan tasahul ne au asli shekhihi ko kuma wanda ake muƙabala da asalin malaminsa ترجى urdu da to kai raddun su أيها المحدث ya kai malamin hadisi روايته kai raddun wannan riwayar tasa فإنها لا تقبل منه domin ita ba za a karɓe ta daga gare shi ba
وكذا أرجو hakanan kai raddi قابل التلقيح mai karɓar talƙini
فيه a cikin hadi- riwayar hadisi بأن يلقن الشيء bi an yulaqqana shay'a bi an yulaqqana shay'u na'am bi an yulaqqana shay'a dai الشيء eh bi an yulaqqana shay'a مثلا eh maf'ul thani da yanda za a laqqana masa abu ويحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه sai ya zanta da wannan hadisin ba tare da ya san cewa yana daga cikin hadisin sa ba قال المصنف ma imamu suyuti yace كما لموسى بن دينار kamar yanda ya abku ga Musa ibn Dinar ونحوه da makamancin sa to وكذا me ya faru ga Musa ibn Dinar zamu watakila a damuna da da tadrib ya kamata mu duba ga fa innahu laqiya huwa wa Yahya al-Qattan wa ghayruhuma Musa ibn Dinar al-Makki فجعل حفص يضع له الحديث فيقول حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا وكذا فيقول حدثتني عائشة ويقول له وحدثك القاسم ابن محمد عن عائشة بمثله فيقول حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة بمثله أو يقول حدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله فيقول حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله فلما فرغ حفص مد يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد وليست له نباها فأخذ ألوا ألواحه التي كتب فيها ومحاها وبين له وتبين له كذب موسى da shi ne kabulun talqin na'am wannan sai ku a- a- yana cikin fathul mughith na sa- na sahawi الجزء الثاني صفحة 107 وكذا أرجو الذي كثر شذوذه في الرواية hakanan ma kai raddin wanda wato ratsewarsa ta yawaita a cikin riwaya
أو نكارته فيها ko kuma kuskurensa a ciki ya- wato annakara shine ruwaito abin da yake ya kadaita da shi kuma ba zai yiwu a ce kamar sa ya kadaita da wannan ba
قيل لشعبة an ce ma shu'ba من الذي تترك الرواية عنه wane ne wanda ake barin riwaya daga gare shi قال ya ce من أكثر من المعروف من الرواية man akthara anil ma'rufi man akthara anil ma'rufi عن المعروف Mm. man akthara anil ma'rufi ma la ya'rifuhu الرواية ما لا يعرف Mm, wanda ya yawaita daga wanda yake sananne ne na riwayoyin abin da ba a sani ba وأكثر الغلط kuma ya yawaita wato kuskure ka gani ra- ma'aruf wanda an san shi kamar malik a ce ka yawaita riwayar abin da ba a sani ba daga malik kamar malik a ce ya ruwaito wannan bayan ba wanda ya ruwaito tarin almajiransa ba wanda ya ruwaito wannan sai kai to wanda ya yawaita haka to wannan shine kathura shururuhu to sai a yasar da shi
وقال أيضا kuma ya ce shi dai shu'ba لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ya ce hadisi ratsatse ba zai zo maka ba sai da mutum wanda yake ratsatse shi ma wanda ya kauce sai ya zo maka da kautacce na eh eh alhamdu na'am نعم أو كثر شهوه sahuhu شهوه ko kuma rafkanuwarsa ta yawaita a cikin riwaya
نعم لكن
lakin mahal lakin mahallar raddihi sai dai mahallin raddin wannan wanda wato rafkanuwarsa ta yawaita a riwaya حيث أثر yayin da wannan ran- rafkanuwar ta yi tasiri أي روى الحديث من مثله wato ma'ana ya ruwaito hadisin daga haddasa أن يحدث من أصل صحيح
bi an la yuhaddisa dai ko
لا يحدث amma dai haka yace bi an yu'allif yuhaddisa min aslin sahih Ah, ai haddasa min hifzihi la min kitabihi bi an lam yuhaddith min aslin sahih Ah, bi an lam yuhaddith saboda haka za ku ƙara lam wato ya zamanto bai yi riwaya daga littafi ingantacce ba wa illa amma in- in ba haka ba wato in yi riwaya da حدث عنه daga bi an haddasa minhu ya zamanto yayi riwaya yayi riwaya ne daga littafi ingantacce فلا يحدث to ba za a yi raddin sa ba ko da yana yawan sahau
إلا عبرة بكثرة سهوه حينئذ domin ba a lura ba- babu wata hukunci da za a bama yawan rafkanuwarsa a wannan yayi لأن الاعتماد على الأصل saboda madogara a lokacin akan littafin ne لا لا على مثله ba akan haddasa ba
وقال جماعة كبار Wa- wa- wani taron malamai manya أي جمع كبير jam'u kabir wa makaru makaran a wannan ashe kubba wannan kubara ne kubar jam'u kabir كالإمام أحمد بن حنبل kamar imam ahmad ibn hanbal وعبد الله بن المبارك da abdullahi ibn al-mubarak وأبي بكر الهميدي da abubakar al-humaidi في آخرين a cikin waɗansu malamai suka ce وكل من يعرف وهمه duk wanda man yu'arraf wahmuhu wa kullu man yu'arraf duk wanda aka sanar da shi kuskurensa أي غلطه ai wato kuskurensa في a حديث واحد hadisi guda ɗaya ثم بين له thumma buyyina lahu وهمه sannan aka bayyana masa wannan wa- kuskuren nasa na farko wannan yu'arraf aka ce kai kuskure sai kuma aka bayyana masa kuskuren aka ce kuskuren ka shine ka ce kaza
ولم يرجع عنه amma ya ki dawowa daga ba- gabarin kuskuren بل bal asar sai dai ya sai dai ya cu wato ya ci gaba akan riwayar wannan hadisin da ya kuskure a riwayar tasa yuraddu kullu ma rawa ما رواه to duk abin da ya ruwaito shi sai a yi raddinsa na da hadisai ولم يكتب عنه ba za a yi ruwaya daga gare shi ba domin ya nuna kan cewar ba amintacce ba ne tunda ya yi kuskure an yi tam- an bayyana masa amma ya ci gaba قال ابن صلاح ibnu salah ya ce وفي هذا نظر amma a cikin wannan fa akwai tsokaci
وهو غير مستنكر mustankar eh wannan magana ba za a iya ba a bar wato a inkarin ta bace ba a bar a yi raddin ta bace إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العلاج idan ya bayyana cewa wannan ta fuskar taurin kai ne ya ƙi dawowa ko makamancin wannan Eh, amma idan ya zama ba ta fuskar taurin kai ba ne shi bai yadda kuskure ba ne haka ba za a yi raddi ba
ولذا قال don haka ne sai imamu suyuti ya ce wa da amma an ƙayyaje wannan magana ta waɗannan malamai ما ذكره هؤلاء abinda waɗannan manya suka ambata بأن يبان bi an yubina alimun أن يبين آه.
إبانة min al-ibanati bi an yuzhira kenan yanda wato eh, علم بالفن masani da wannan fanni ya bayyana wannan kuskuren عند ذلك الوهم a wajen wannan kuskuren عند ذلك a- الوهم a a wajen wannan wato me yi- wanda ya yi kuskuren a bayyana masa وعاند wa'ana da amma kuma ya yi mu'anada wato ya tsaurin kai kuma ya ts- ya kafe akan riwayarsa ba tare da wata hujja a cikin haka ba قال عبد الرحمن بن مهدي abdurrahman ibn mahdi ya ce لشعبة ga shu'ba من الذي تتركه الرواية عنه wane ne wanda ake barin riwaya daga gare shi قال sai ya ce إذا تمادى في غلط مجمع عليه idan ya ci gaba da da tafiya akan kuskure da an haɗu a kansa
ولم يتهم walam yattahim nafsahu نفسه inda ijtima'ihim ala khilafihi bai tuhumci kansa ba yayin da suka yi ijma'i akan saba masa والله أعلم wallahu a'lam ha gani kowa ya ruwaito hadisi a kowa da ya ruwaito hadisin nan ga abin da yake faɗa kai kuma kai kai kai ka ce kai kuma ka saba musu ko baka tuhumci kanka ba Mm, to wannan shine ba a riwaya da gare shi domin alamar adal a alamar ga- a alamar aminci shine idan haga irin wannan kace anya kowa haka yake faɗa ni kuma haka nake faɗa ni za- za- a ce- a ce kowa ba daidai ba sai ni ne akan daidai to in ya tumci kansa wannan alama ce ta fiqa ta amince masa in ko bai yi ba to shine shuba ya ce to irin wannan sai a bar hadisin sa Mm. na ganin sai mu tsaya nan na'am a gama babin kuna ganin mu gama babin ɗaya nake kamar an gaji fa eh a gama to muje muje muje amma ai za mu iya haɗa karatun da zai zo tare da wanda zai zo ɗin don yanzu saura minti goma sha uku a kira sallah daga mun fara za mu zo ne cikin gaggawa eh mai barista ya ce eh kasi mana zuko kar ai zu- kar ai zuko Amin. to akwai tambaya ne mai amfani da lokacin na'am to yaushe za mu sata Eh, wato zai lakana masa ko to shi alhaji hamza baya baya karban talkini fika ne baya karban talkini to me ake gani wace yaushe ake gani na'am to wato ai muslim awa daya shi kuma ai shi to ai ka san ban sani ba sai dai in ran ran- za mu mai da karatun asabar kamar na lahadi
zai yi zai da kama a rikin shine saboda daure-dauren aure
inda haka za su samu da shi ne aiki in dai ya muku ni dai ba ni ni dai ba ni da mushkila ran da ake ran da ake daurin aure in anan ne ba mushkila ana daura sai mu fito wanda ma ni wannan daurin auren shine yake lizumta ta daurin auren da zai sa din har na tafi ba koyaushe bane akwai daurin auren da za a zo ka ce a ayi hakuri ina da karatu lokacin Mm, wanda zai lizumta ran nan sai a bada uzuri to me ake gani mai daukan hoto Mm? Mm?
bayan sallar yin a sallar lokacin ya fi Na'am.
kan shi wani a ko zurika wa lokacin Mm.
a sa lokacin a ce da safe za a zo kamar yadda nake wannan kuma a samu wani an kashe wajen da
da sani ba da kula iya yin kamar sau daya a wata
gaskiya zai kaɗan
ba sa ci biyu ne mura a zaune yawwa an ji ibn azam to wanne za a ajiye
musulun na yawon kan faru da
na'am malam musa ba ai ba a zuwa da ba a zuwa goma da rabin gaskiya ne inda za mu daure ranar lahadi din bari ka fara ha karfe goma ko bilkathir goma da rabi mu daure mu rinka fara karfe goma ran lahadi sai a rinka farawa da alfiyar alfiyar sai a rinka farawa da alfiyar ibn malik din gaskiya tana da ma'ana na'am eh eh awa daya awa daya muka fara goma zuwa sha daya ko da ma ban fara da wuri ba goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi yanzu kamar yau ai sha ɗaya da rabi muka fara waga shi alhamdulillah mun ɗan yi baitiyoci da yawa alfiyar tana da ma'ana saboda kamar yadda aka ce ma nahau ummul ulumi min abiha arhamu an nahau wajtima'u dhaini